نحمده ونستعينه ونستغفره الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahmansa da kaddarawansa ya nufi muka haɗu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci yau muna yammacin lahadi wadda yake sha uku ga watan zulqa'ada hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da sha daya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar cikin rahmansa subhanahu wa ta'ala mun hada wannan masallaci domin gabatar da wa'azi da tunasarwa ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka ainihin majalisar malamai na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna Allah madaukakin sarki ya sanya albarka Allah ya saka majagorori da shugabanni da alkhairi kamar yadda yan uwa suka ji malam ya gabatar za a yi magana akan tasirin bin sunna a rayuwa da kuma makoma da farko batu dangane da sunna al'amari ne wanda yake mai fali kwarai sau da haka za mu yi iya kokari mu takaita don gamewar fa'ida da kuma ya zamto cewa an taba wurin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ya zamto cewa an taba din in Allah ya so ya yadda wannan tattaunawa namu zai gudana akan ainihin gabobi guda biyar da izinin Allah subhanahu wata'ala gaba na farko shine mai ake nufi da sunna tunda za a yi magana akan tasirin bin sunna to me ake nufi da sunna da aka ce kalma ta sunna tana da ainihin ta'arifai masu yawa daidai da yadda kowane ɓangare na malamai da kuma irin fanninsu suke yi ƙoƙarin kawo ta'arifinsa da kuma ma'anansa amma idan ka sami malaman harshe akwai yadda suka fassara shi malamai na ɓangaren hadisi na bangaren usul kowa da yadda ya kokarin fassara sunna idan muka dubi bangaren malaman larabci idan aka ce a sunna ana nufin at-tariqatul masluka hanya wacce ake bi wanda asali abinda ake nufi da shi shine ketawa ba wai hanyan ba asali tsaga hanya shine ainihin abin da ake nufi da sanna kamar a dinga zuba ruwa sai wannan ruwan ya dinga bi yana tsaga wannan wurin har ya zamanto wurin ya fitar da hanyar ruwa to wannan shi ake nufi da ainihin sunna daga baya sai zama ana itlaqin hanyar ma ana kiransa da ainihin sunna kamar yadda al-imam kisai yake cewa abinda ake nufi da sunna yace addawa shine abinda aka dawwama ana ainihin gudanar da shi yace ainihin asali ya samo asali ne daga ainihin yadda ruwa yake tafiya ya zamto wani na bin wani wani na bin wani tafiyar ruwa sai zama ya tsaga hanyar da zai zama ainihin an wuce to daga nan malaman larabci suka fidda wannan ainihin kalma da al-imamul ainihin khatabi ko al-khatabi yana cewa asali a wurin malamai idan aka ce sunna to ana nufin al-tariqatul mahmuda hanya wacce take mai kyau wannan shine asali ma'ana duk abin da ya zama hanyar ya fita kuma hanyar mai kyau ne to in an tashi za a kira wannan hanya sai a kira shi da ainihin as-sunna yace in kuma aka yi itlaqin ta ga hanya wadda yake ba mai kyawu ba yace to sai an zo an masa kaidi kamar yadda ya zo a hadisi annabi yake cewa man sanna sunnatan hasana da sunnatan sayyi'a kun ga ya zo ya yi mata ainihin kaidi da haka a takaice idan aka ce sunna a wurin malaman larabci suna nufin hanya wadda ya zamto cewa ake bi amma idan ka dawo istilahinsa a wurin malamai a sunna abin da yake nufi ma ufir anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatan ainihin abin da aka cira su daga manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wannan abin da aka cira su din shin ya kasance zance ne ko aiki ko kuma abin da annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tabbatar ko kuma ainihin sifa ne wannan sifa din ya kasance wannan sifa ta kasance sifa na halitta da ake bayanin sifan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma ɗabi'a halayya da ɗabi'u na annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ko kuma ya zamto cewa tarihin annabi ne aka bayar sawa'un wannan tarihi gabanin a aiko shi ko kuma bayan an aiko shi duka wannan yana shiga karkashin ainihin sunna babban malamin sunna shekul islam ibn taimiya Allah ya ji kansa da rahma ya kawo wannan bayani a cikin ainihin littafinsa na majmu'ul fatawa shahararriyar littafi hakanan ibn hajar shi ma ya kawo a cikin shahararriyar shahararren littafinsa na ainihin sharhi na fatul bari da sauran malamai hawa yau akwai ta'arifi wanda yake mai muhimmanci wanda ya kamata mu ainihin karfafa shi shine tarifi wanda babban malami abdalla makali ya kawo shi a cikin littafinsa maqabisul hidaya yake cewa abinda ake nufi da sunna qawlu man la yajuzu alayhi al-kadhib wal khata yace zancen mutumin da bai yiwuwa a sami ƙarya ko kuskure daga gare shi ko kuma aikinsa ko abin da ya tabbatar wanda ya zan ba ƙur'ani ba ne sannan kuma ba wai al'amari ne na al'ada wanda ya saba da shi ba da haka idan aka ce sunna ana nufin aiki da duk wani abin da yake da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan mabiya sunna ma'ana wanda suke kula da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsu al'umma ne waɗanda suke zabaku na musamman kuma suna riko da littafin Allah su hada da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana kiransu da ashabu hadisi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama su ne ma'abota mu'amala da hadisin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta hanyar ruwayarsa sanin sakon da ke ciki suluk ɗinsa mana dukkan abin da yake koyarwa suna ƙoƙarin ɗabbakawa su sanya a cikin aiki sannan kuma da abin da ya shafi ya yi Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu gaba ta biyu da za mu yi magana a kansa a daidai wannan lokaci shine alaka tsakanin kalman sunna da kuma aqida akwai alaka mai karfi tsakanin kalma ta as-sunna da kuma batuna aqida na aqidatu ahlus sunnati ashabil hadisi duk lokacin da malamai suka yi magana akan sunna to ba wai suna takaita shi ne ga ayyuka kawai ba ba wai ya takaita ne ga zance ko aiki ko tarihi kadai ba a'a al'amarin sunna ya shafi batu na aqida ainihin al-imam shatibi ya kawo a cikin ainihin al-muwafaqat nasa yake ishara da cewa mafi yawan malamai duk lokacin da suka yi itlaqin kalman sunna suna nufin kishiyar bid'a ina fata mun fahimci wannan sunna ya zanto cewa kishiyar bid'a kun ga bid'a abu ne wanda aka kirkiro shi bayi da asali sunna kuwa abu ne wanda ya zama yana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka duk lokacin da aka yi itlaqin lafazi na sunna yana ishara zuwa ga aqida ta ahlus sunna ina fata mun fahimci wannan ko da ba a ambaci aqidar ba to in dai an ambaci sunna to tana ainihin ishara zuwa ga aqida na ainihin ahlus sunnati wal jamaa wannan shine abinda ya yadu a wurin magabata da fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu hanya madaidaiciya babban malami ibnu taymiya Allah madaukakin sarki ya kara masa rahma da gafara yace duk lokacin da aka ambaci mutum aka ce wannan sahibu sunna ma'abocin sunna ne yace abinda ake nufi da shi shine mutumin da ya zanto cewa yana aiki da abin da aka kira shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sahabbai na al'amuran addini sai ce kaulan wa amalan wa atiqada yace sai an hada waɗannan duka sai ya zama a zancensa da aikinsa da kuma aqidarsa don haka ba a itlaki a ce wani ahlus sunna ne sai ya zamto tun daga aƙida zuwa zance zuwa aiki yana tafiya ne a bisa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya datar da mu gaba ta uku a wannan zama ta mu mai albarka shine wajabcin bin sunna tunda mun ji cewa sunna shine abinda aka kira toki daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya shafi aqida da aiki da kuma zance to wannan wajibi ne ga dukkan musulmi ba zaɓi ba ne ya bi abinda aka cirato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a babin aqida a babi na zance a babi na aiki a babi na mu'amala da sauran makamantan wannan wajibi ne ga dukkan musulmi wanda ya amsa kalma ta shahada ya zama yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah mai girma da buwaya yana fadi a cikin alqur'ani man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya biyayya ga manzon Allah to ya yi biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahu ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بعض كسنجوا ما إيمان سيسن حكمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم cikin dukkan al'amari da ya shafi ainihin musulmi kenan musulmi sunna ita ke gaba gare shi cikin dukkan al'amura a ce fahimtar wane a ce abinda wane ya gano a ce ka'idar da wane ya shimfiɗa duka wannan a wurin ahlus sunna a wurin musulmi na kwarai to sunna ita ce ke gaba abinda kuma aka kira to daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi zai kasance a gaba Allah mai girma da buwaya yana faɗi a cikin alkur'ani wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kun ga nan aka ce ma dukkan abinda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya taho muku da shi to fakhuduhu kai riko da shi duk abin da annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya zo da shi alkhairi ne da haka kowa ya yi riko da shi wa ma nahakum anhu fantahu abinda Allah madaukakin sarki ko kuma abinda annabi ya hane ku a kansa sai zamto cewa kun nisanta Allah ya ce mai yushaqiqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله يسره kun ga nan Allah madaukakin sarki ce duk wanda yake sabawa manzo sabawa manzo anan shine sabawa sunna da haka wannan aya kai tsaye tana magana akan waɗanda suke bijire wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma suke bin tsari wanda ya saba da abin da sahabbai suka bi a lokacin da suke rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ce to za mu jibinta musu abin da suka jibinta makansu za mu kyale su da wahalhalunsu ba wani taimako da za su samu daga gare shi Allah ya tsare mu sannan kuma a ƙarshe makoma ita ce wutan jahannama Allah shi kare mu al-imam Abu Dawud ya fitar da hadisi daga babban sahabi al-miqdad min ma'di kab Allah ya kara rahma gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi rahma ya ce ala inni utitul kitaba jama'a ku saurara lalle fa ni an bani littafi an bani sako daga wurin Allah na alqur'ani in zo da shi in isar da shi zuwa gare ku wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacinsa haɗe da shi tare da shi aka haɗa masa kenan dukkan mumini yadda ya yarda cewa alkur'ani ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu har ya yadda yake karantawa yake aiki da shi to haka nan ma zai yadda da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi ma kamar yadda muka ji gashi ya faɗi da kansa cewa ba shi aka yi kamar yadda aka ba shi alƙur'ani da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa al-imamu tirmidhi da al-imamu ibn maja sun fitar da hadisi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama harrama Allah lallai abinda manzon Allah jira da amincin Allah tabbata gare shi ya haramta yayi daidai da abinda Allah madaukakin sarki ya haramta jama'a kun ga kenan ashe yadda qur'ani yake hukunci kuma wannan hukuncin ya zama wajibi tilas ga kowane musulmi ya aiki da shi to haka sunna yake jama'a fahimta Allah ya datar da mu gaba na hudu dangane da wannan zama shine keɓantattun yanayi wadda sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi daga cikin mahimman ainihin yanayi wadda sunna ya samu kansa ta yadda wajibi ne ga kowane musulmi ya yi riko da shi kuma ya yi aiki da shi shine sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da isma saboda ta zo ne daga wurin wanda yake masumi in dai har sunna ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bai yiwuwa kuma a dawo a ce wannan abin akwai gyara a kan jama'a fahimci wannan shi yasa ku duba ku ga dukkan waɗanda suke bin wani tsari wadda ba sunna ba idan ka duba za ka ga abinda suke faɗi a yanzu ya sha bamban da abinda suke faɗi a shekarun baya kullum za ga suna da sabbin tsare-tsare da suke zuwa da shi da sabbin ainihin kamar hujjoji da suke kirkirowa suke zuwa da shi amma mabiya sunna sunnonin da sahabbai suka yi aiki da shi har yanzu su ne ake aiki da su jama'an fahimci wannan saboda ya zo ne daga wurin ma'asumi babu ranan da za a ce wannan sunna an gano akwai kuskure a cikinsa sai dai in tun farko dama ba sunna din bai amma in dai sunna ne to yana da kariya wadda ya samu na musamman saboda ya fito daga wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sannan kuma mutum baya zama mai cikakken imani sai in ya hada da sunnan manzon Allah domin duk musulmi abinda ke tabbatar da musuluncinsa shine kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah bangare da imani da Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya bangaren kuma imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa ayoyi shi yasa ayoyi suke gwama su a wurare da dama Allah yana cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli lalle mu'minai kadai sune waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashe duk wanda zai ikirari shi mai imani ne to in bai yarda yayi riko da sunna yana aiki da shi ba to imaninsa ba imani bane wajibi ya zanto cewa ya yi riko da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan imaninsa zai kasance imani wanda yake tabbatacce Allah ya datar da mu sannan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce almasdar sani ita ce tushe mabubbuga na shari'a na biyu daga alqur'ani sai sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan abu na uku wadda sunna take manta da shi shine ta kasance ash-shariha wal mubayyana lil qur'an karim sunna ita ce sharhi da bayanin abin da yake kunshe a cikin alqur'ani mai girma domin alqur'ani kike yake da bukatu na haskakawa da bayanai da kuma ainihin bukatuwan ƙarin bayani da kuma sanin yadda za a yi aiki wanda idan da za mu ɗauki ibada na sallah kawai ibada sallah idan ka ce duk a cire sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ciki to kuma ba za a iya yin sallan ba sallan ba zai yiwu a samar da ita ba saboda haka ainihin shari'ar musulunci yana cika ne tare da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam matukan ka cire sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi to wallahi ka cire ibadan ne gaba daya ka cire addinin ne gaba daya saboda haka ainihin sunna na da wannan ainihin tasiri da Allah ya datar da mu sannan kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da mizana a tafabiqul amal ita a aikata take bayyanarwa sabanin alqur'ani shi alqur'ani ai zance ne kalamullahi a aikata kaza a bar kaza amma sunna sai a ce maka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaf'alu kaza sai a ce an ga annabi yana kaza sai a rinka sifanta maka jalasa qama qara'a ila kun bayyanci wannan kai tsaye sai a rinka kawo maka ayyuka ga yadda annabi yayi saboda haka wannan yana cikin miza ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta zo da at-tatbiqul amal ita a aikace take nuni zuwa ga shari'ar musulunci Allah madaukakin sarki ya datar da mu mabiya sunna akwai su anan mabiya sunna akwai su anan jama'a takbir mun zo gaba na fa'idojin da ake samu da kuma tasiri da ake samu idan ana bin sunnan manzon Allah yanzu yadda muka ji yadda sunna take da kuma irin ainihin matsayinta a shari'ar musulunci to ai wajibi ya zama binta kuma akwai fa'idodi da alkhairai masu yawan gaske gaba abu na farko shine bin sunna shine samun shiriya ba yadda za a yi musulmi yana ikirarin cewa shi musulmi ne sannan ya kasance a kan shiriya na musulunci ba tare da bin sunnan manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka qur'ani kai tsaye yace Allah ya ce wa in tuti'uhu shikenan magana kawai in kun yi biyayya ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan za ku kasance akan shirya matukan ba ku yi biyayya ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ba to maganar shirya ma babu shi kawai da haka shirya na addinin musulunci yana ga waɗanda suke bin sunnan manzan Allah jama'a a daina cewa wai ai duk ɗaya ne wallahi ba ɗaya bane ina za ka haɗa mutumin da ya ce shi zai aiki ne da abin da annabi ya karantar da yadda annabi ya aikata ka haɗa shi da wanda zai ce ai ina ganin kaman ya dace ina kun bayyana jannan da kyau kuma wannan a zo a ce miki ga yadda annabi ya aikata ko ga abin da annabi ya faɗa ya ce eh amma duk da haka duk abin da ya biyo bayan wannan bata ne ya jama fa ma za ba'da al-haqqi wallahi in ba bi sunna ba bata za a duk lokacin da aka ki aikata sunna a wani gaba to abinda za a aikata bata ne abinda za a aikata ba shiriya ba Allah madaukakin sarki ya shirye sanda da haka Qur'ani ya gaya mana wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin Allah ya datar da mu sannan Allah madaukakin sarki ce fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtaduna wannan shine zancen yau ku bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine za ku samu shari'a ga malaman qur'ani suna fadin la'alla cikin alqur'ani yana fa'idantar da tabbas saboda haka kenan in dai shari'a ake nema da gaske to abinda za a bi shine sunna ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Imam Muslim ya tada hadisi annabi yake cewa na bar muku abinda matukan kun yi riko da su ba za ku bata ba kun ga za a shirye kenan sai annabi ya fada yace kitaballahi na bar muku littafin Allah wa sunnati annabi yace kuma na bar muku sunnata Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ku dubi ainihin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kamanta masahabbai yadda shiriyansa yake sabanin sauran ainihin shiriya a lokacin da ya ja musu layi a a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ja layi bayan ya ja wannan layi din sai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace wannan ita ce hanya mai kakkiya sannan sai ya zo a gefen wannan layin sai yana jan kanana kananan layuka yana jingina shi haɗe da wannan ainihin layi din wadda sai annabi ya ce to waɗannan kuma su ne hanyoyi na shirya annabi ya ce kuma a kofan kowace hanya cikin waɗannan hanyoyi wanda ya rabu da hanyar da annabi ya karantar sai sai akwai wani shedani da yake kira zuwa ga wannan hanya Allah ya tsare mu saboda haka bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafita annabi ya faɗi cewa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin har zuwa karshe Allah ya datar da mu asaniya alkhairi na biyu da ahlus sunna suke ciki shine sababin jima'il musulmi shi bin sunna shine abin da yake hada kawunan musulmi wal isma min al ikhtilaf al mazmum sannan kuma shi ke bada kariya daga sabani wanda yake abin zargi a tsakanin musulmi annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya faɗa mana ingantaccen hadisi wanda al-imam ibn majah da al-Imam Ahmad suka fitar daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda annabi ya ce banu Isra'il sun ainihin karkasu har gida saba'in da ɗaya ya ce al'umma ta kuma za ta karkasu gida saba'in sai ce da uku annabi tsira da aminci ya ce kullum finnari dukkaninsu kulluha fin nari dukkanta dukkan waɗannan karkasuwa za su tabbata a gidan wuta illa wahida annabi yake sai kwara daya wahiyar jama'a a wannan ruwaya annabi yake ita ce jama'a ta musulmi jama'an nan ana nufin su ne ahlus sunna sai a za gane su ne ahlus sunna saboda su ne wanda aka ɗauko su tun daga farko har zuwa yau su ne wanda abinda suke bi ya samo asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yanzu baka yi saka ce aljama'an nan ka tira sahabbai a ciki ba to in ko dole sahabbai suna ciki to waɗanda suke koyi da sahabbai kuma su ma suna ciki Allah ya datar da mu sannan fa'ida ta uku cikin fa'idojin da za a samu a yayin bin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sanin hukunce-hukunce na addinin musulunci domin kamar yadda na faɗa a baya sunna ita ke aikata ayyukan musulunci a aikace ita ke nuni zuwa ga ayyukan a aikace domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hakan ne dan ya bayyana wa al'umma hukunce-hukuncen musulunci kuma hikiman bashi alkur'ani kenan Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun a wani ayan Allah ya ce wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi ai hikiman alkur'ani yazo ta hannun annabi domin duk wani sabanin da aka samu to in an koma zuwa ga abin da annabi ya yi sabanin zai wuce in Allah ya so a ikonsa da kudiransa zai iya baiwa kowannen mu Qur'ani kai tsaye ya ce gayi nan kai aiki da shi to amma yadda zaka fahimta zai sha bamban da yadda wancan zai fahimta amma sai aka sanya duk wani wanda ya samu littafin Allah har yake tukiya da cewa littafin Allah ne to ta hannun manzon Allah ya samu haka ne ko akwai wanda ya samu ba ta nan ba duk wanda ya samu sai kaga cewa karke na koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to me yasa ya biyo ta haka saboda ana son ku yarda ku miƙa wuya zuwa ga fassara da uslubin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsabbaka ayoyin alqur'ani wannan shine abin da ake bukata daga gare ku da haka Allah madaukakin sarki ya keɓe annabi ya bashi alƙur'ani ta hanyarsa ne ƙur'ani ya iso zuwa ga al'umman duniya domin al'umman duniya su bi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin koyar wanda ya a cikin umarnin da ya zo a cikin alƙur'ani da haka a yau ka zo ka ce kai baka san wani hadisi ba kai ba ruwanka da hadisi kai ƙur'ani kawai za ka yi aiki da shi ai maganan kama ba zai zama karɓaɓɓe ba saboda ta ina kasancewa alƙur'ani alƙur'ani wa ya gaya maka wane ne ya zo ya ce alƙur'ani alƙur'ani ne ina kun fahimta ya jama'a ko ko qur'ani ne yazo ya ce maka shi shi qur'ani ne wai zo ya fada a'a to kuma yau kana ganin wai wanda ya zo da alkur'anin nan bai da bukatan ya ce komi dangane da wannan sako amma kuma kai kana da abin da za ka faɗi shi da aka ba shi alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya ce sun ba inna alaina bayana ko ba haka ba sannan kuma duk da haka a'a kai kana ganin za ka yi aiki a musulunci amma ba tare da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tare da sunna ba wannan aikin ba zai yiwu ba in kuma zai yiwu a zo a yi mana aikin da babu sunna wallahi in dai aikin musulunci ne dole sai da sunna a cikin kada ma mun fahimci wannan da kyau sai sa malamai suna ta buga misalai ga sunan iri daban-daban akan irin wannan gaba shi yasa duk ran da ka haɗu da shi ka tambaye shi wai don Allah tabbace da abila habin watab haka ne qur'ani ne ko wai me ya abila habiye me yayi amma kuma muna son mu ji labarin abin da yi daga alqur'ani ba wai kai ka gaya mana ba ina kun fahimci wannan me yayi a ina za a samu sunna na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan ga sunan da yawa idan ka ga alqur'ani ba wai sai ka tsaya kawo mishi hadisai ba tunda shi qur'anin ya yadda da shi to a qur'anin kawai da yake cewa ya yarda da shi wallahi anan zaka kure shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu saboda haka ainihin ta hanyar sunna ne ake gane yadda ake aiki a cikin alkur'ani shi yasa annabi ya koyar da al'umma alwala ku kalli hadisin Uthman ko ba haka ba yazo yayi alwala sai yace naga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi alwala irin wannan alwalan nawa kun ga yace ya gani ya cira to daga annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi saboda haka ta haka ne ake samu ainihin shari'a haka ne idan ka dawo batuna ainihin sunna ku kalli hadisin malik ainihin binin tuwairi haka yace mun zo mun zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya fahimci mun dan fara gajiya kamar muna son mu koma gida sai ya tambaye mu waya kuke ne a garin ku ya iyalanku da sauransu sai je to ku shirya ku koma suka yi murna suka ji daɗi tunda ba za su iya zuwa su ce mai za su tafi ba sai annabi ya gaya musu daga ciki ya ce in kun je ku rinka yin sallah irin yadda kuka ga ina yi yadda suka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sallah haka ya kamata su rinka yin sallah sai za su abai sukan je su tara ainihin al'umma ce ku zo mai muku sallah yadda annabi yake jama'a wannan ita ce ingantacciyar sunna yaya annabi yake Allah ya ba mu ikon yi sannan ku dubi hadisin ainihin abi hurai abu huraira Allah ya kara yadda a gare shi yace wata rana annabi akan minbari ya mana sallah wannan hadisi yana na bukhari da ya hau mimbari ya sallah ya sauko ya gama gaba daya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya juyo ya kalli sahabbai sai ya ce kun san dalilin da ya sa ne muku sallah akan mimbarin nan sai hankalin su ya dawo kan shi sai suka ce a sai ce na yi muku haka ne domin ku yi koyi da ni saboda ibadan sallah ba za ta karɓo a wurin Allah ba ranar tashin alkiyama in ba a yi koyi da manzan Allah ba shi yasa annabi ya hau kan mimbari ya yi sallar dan su gani ya ce ku yi koyi da ni sannan ku ilmantu ku san yadda ake gudanar da sallah annabi ya ce ku rinka sallah yadda nake yin sallah ku kalli da yaje aikin hajji haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gaya musu cewa ku koyi aikin hajji daga gare ni shi yasa da annabi ya ce musu ga irin aikin hajjin da za a yi aka yi jugun-jugun dan ba shi aka saba da shi ba kila mun fahimci wannan da kyau yace jama'a haka fa za a yi ya ce duk wani abin da kuka sani a baya ku aje shi a gefe yanzu ana maganan aikin hajji ne yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai karantar da ainihin al'umma nabi yace ku koya daga gare ni la'alli la arakum ba'da ani hadha yace ta iya yiwuwa daga wannan shekarar ba zan kara haduwa da ku ba ku tsaya ku koyi aikin hajjin saboda kar ku zo ku yi ba yadda ya kamata ba ba yadda za ka yi aiki a musulunci ya zama ya yi daidai in ba yadda annabi ya karanta Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu sannan abu na hudu shine cikan ɗabi'u kyawawa ana samun sa ne kawai idan ana bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayanin Allah ya kai ma iyayenmu a sunna a wannan gari wallahi a da a daɗin da na jama'atu izalatil bid'a wa iqamatu sunna wallahi in mutum ya kirto ba sai ya gaya maka shi waye ba wallahi ba sai ya gaya maka shi waye ba kai da gani ki kawai kaga hadisan annabi suna tafiya kila kun bai wannan da kyau da gani ya jama'a muna buƙatar mu rayar da irin wannan kwatantan a aikaci a yau an karantar da mu ga suna ɗaiɗai wuri ne ba za ka je gana karantar da littafan hadisi ba bulogul maram riyadu salihin bukhari ko ba haka ba da sauran waɗannan littafan amma ina waɗannan ayyukan a aikace sai da in an ceto a cikin al'umma da gani za a ce wannan ba sai ka tambaya ba ahlus sunna wannan shine abin da muke da bukata kuma musamman a bangaren ɗabi'u da kyawawan halayya wallahi da ɗan izala a gidansu to duk wani amana yana hannun shi duk amanan da za a bada in dai ana son wannan abin ya cika yadda ya kamata ba tare da an tauye shi ba to a bashi karwa kallawa haka ne wannan mun tashi mun gani saboda haka muna buƙatan wannan ya dawo a cikin al'umma ina ɗabi'u da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da a da idan ka shiga kasuwanni duk shago na ɗan izala an san cewa in ka je za ka sai kaya to ba ka isa ka je wani shago kuma ka samu ƙasa da wannan ba a yau waɗannan a matsayin kankantar shekarun mu fa mun riske su ba mun riske su ya ku jama'a musulmi wanda in an zo an ce a wane ne zai yi kaza za a ce a in dai wane ne zai yi gaskiya in dai wane ne zai rike amana in dai wane ne zai yi abu kaza wallahi ka je ka bi tarihi ka gani kwamitoci da aka yi yi a anguwa za ga da an zo batun kuɗi ko wani abu sai ga sai an nemo ɗan izala za a ajiye a wurin saboda an san cewa za a samu abin da ake so a wannan wurin su din da suke zagin dan izala mugun bawa ko ba haka bane kuma su din suke bukatan su mu'amala da kai a wannan lokaci saboda sun san cewa za su samu biyan bukata ya ku al'umma musulmi muna bukatan a dawo mana da irin wannan halayya ya zamanto cewa da an ga ahlus sunna an ga kyawawan dabi'u an ga gaskiya an ga rukun amana an ga adalci wannan shine abin da ake bukata a wannan wuri ya ku al'umma musulmi annabi bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin alqur'ani wa innaka la'ala khuluqin azim sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi inna ma bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq na zo ne in cika kyawawan dabi'u a tsakanin ainihin al'umma annabi ya faɗa yake cewa ahabbu ibadillahi ila Allah bayan Allah wanda Allah ya fi kauna su ne wa ahsanuhum khuluqa su ne wanda suka fi ainihin kyawawan dabi'u kuma suka fi kasancewa a yanayi wanda yake mai kyawu abu na biyar daga cikin tagomashi na sunna shine alamatu hubbillahi tabaraka wa ta'ala wallahi a sunna ne ake samun kaunan Allah da gaske kila kun bayyana wannan da kyau a ka kwatanta ma ko da hankali ke za Allah ya saka wa malam jiya da ya mana muhazara akan batun aqida din ya faɗi wani gaba wanda in ka rike zaka fahimta da kyau shine inda yake cewa matafiya na ahlus sunna yana dacewa da hankali in dai hankalin nan lafiyayye yanzu an yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci ka sama shi ya halicci kasa shi kaza shi kaza shi kaza amma sai an zo wurin biyan bukata kuma sai ya kasa kila ku bai karatu kun ga shi ahlus sunna ya yarda cewa bai da inda zai je sai wurin wa amma wani shi zai ce maka ha ya yarda da Allah yana son Allah yana son annabi amma da an zo wani gaba sai ya aje Allah a gefe ko ba haka bane ya aje annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a gefe sai ya kawo wasu tsumbarkai da shirka sai ya gina su a wannan wurin wannan da gaske yana son Allah wallahi baya son Allah da gaske yana girmama Allah wallahi bai girmama Allah sai da aka zo wannan gaban sannan kake ganin Allah ba zai iya ba a lokacin da kake cikin cikin mahaifiyanka wake maka wani abu ba mai maka komi sai shi subhanahu wata'ala da sai yanzu ne kake jin kayi kwarin da kana da dubara da hikiman da za ka yi wannan bata ne wanda yake mai zurfi da aka amin sunna suke tsayuwa akan kadaita Allah subhanahu wata'ala kuma wannan shine alama ta son Allah da gaske kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo yace wannan aya fadin Allah madaukakin sarki kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum yace aya ce da ta zo dan ce hukunci domin ana jayayya wance yace yana son Allah da manzansa wancan ma yace yana son Allah da manzansa sai Allah ya kawo aya yace to ga matsaya ga mizanin da za ku iya gane wane ne ke son Allah da gaske waye ke son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da gaske shine wanda yake bin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da aka biyayya ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi alama ce da ke nuna kana son Allah da gaske alama ce da ke nuna kana son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa ibn al-qayyim yake cewa ai kaunan Allah da manzansa yana sa ka rinka kishin Allah da manzansa ka rinka kokarin tabbaka abinda Allah ya umurce ka ka kuna tabbaka abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umurce ka daga aikata wannan alama ce da kana son Allah madaukakin sarki amma yayin da kai watsi da abin da ya karanta ka bi da jiki kana ta rawa ko ba haka bane an cakudu maza da mata a zagi wanda ake so a ci mutuncin wanda ake so sannan kuma duk a ce wannan ana yi ne da sunan san Allah da san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan an zo an kai matakin da duk wani nau'i na banna da duk wani sako an ba da kofan ana iya yin shi a wannan lokacin saboda me ai ana yi ne saboda san Allah da san manzon Allah wannan ba so ne na gaskiya ba inda gaske ne shine ka rinka kishi kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa menene kishi shine ka rinka kiyaye abinda ainihin suka yi umarni da shi na haramtawa ka haramta na halattawa kuma ka halatta abinda aka yi umarni ka aikata sannan kuma abinda aka hane ka ya zanto cewa ka ne santa abu na shida shine samun rahman Allah madaukakin sarki قرار القرآن يتي وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون آه سورة آل عمران الله يتيكو بيئيا غا الله في بيئيا غا النبي صا domin ku samu rahaman Allah madaukakin sarki Allah ka sada mu da rahama sannan Allah yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah madaukakin sarki bai turo ka ba face ka kasance rahama da jin kai ga al'umman duniya baki daya abu na bakwai shine bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanan ne ake samun ingantacciyar rayuwa wallahi ba za a samu rayuwa mai kyawu ba yanzu nan ana ta ihu kasa ta lalace al'amura duk sun rikici an rasa yadda za a magance a'a mu ahlus sunna wallahi ba mu rasa yadda za a magance abu ɗaya ne shine abin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi ya jama'a in za a bi sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan abubuwa da ake gani na damuwa za a waye gari a nime su a rasa saboda sunna za su magance su gaba ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kiran mutane zuwa ga ingantacciyar rayuwa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum ga abin da zai rayar da ku abin da zai sa ku samu ingantacciyar rayuwa har qur'ani yace in kana sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama za a kyale ka cikin rayuwa na kunci cikin rayuwa na wahala Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kuma ainihin kare mu sannan abu na takwas shine ainihin bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama yana gadar maka da ni'ima a cikin kabari da kuma samun dama ka sha ruwan ainihin hauri tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa ainihin hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi cewa idan aka saka mutum a cikin kabari za a yi masa tambaya daga ciki za a tambaye shi dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma za ta kulu fi hadar rajul me za ka faɗi dangane da wannan mutum ya jama'a wallahi in baka bin sunna ba za ka iya bin ba za ka iya amsawa ba sai mai bin sunna ne sannan zai iya amsa cewa manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi dan sakon Allah ne shi yasa a karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai mala'ika yace aisha lallai wa zalika aisha wa alaihi mita ai akan shi ka rayu kuma akan haka ka mutu kenan wanda ya mutu yana bin sunnan annabi shine in an masa tambaya wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama cikin kabari zai iya amsa amma yanzu ko ka haddace ka sani in ka je lokacin ba za ka iya ainihin amsawa ba Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bin ainihin sunna sannan abu da karshe duk da mala ya tsaya a tsaye lallai bin sunna dalili ne na shiga gidan aljanna kowa fatan shi shiga ina wallahi sai da sunna za a shiga aljanna sannan kuma ta hanyar sunna ne za a tsira daga azaban wuta qur'ani ne ya fada kai tsaye yace tilka hududullah man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannat in kai biyayya ga Allah da manzansa a saka aljanna wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara kai tsaye qur'ani ya fada ba wani bata lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba kowa a cikin al'ummata annabi yace zai shiga aljanna Allah ka sada mu da aljanna annabi yace sai dai wanda shi baya so shi baya kauna sai za wanda aka zuwa mu da hadisi eh mun gane ba ka san aljanna ne Allah ya tsara hanya kuma haka bane Allah ya kiyaye hanya yawa hanyar mu da naka dama ne ba dai bane shi yasa kace kai ba ruwanka annabi yace duk al'umma za su shiga aljanna sai wanda yace shi baya sabai suka yi mamaki saboda su dukkanin su ahlus sunna ne dukkanin su mabiya sunna ne shi yasa suka yi mamaki dam wane ne bai san aljanna sai annabi ya gaya mu yace man aba'ani da halal janna duk wanda ya biyayya gare ni ya samu aljanna annabi ya ce wa mana asani wanda ya saba mu ya ce ba ruwan shi da sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sai dai a bar shi da jikokin annabi ya ce wani ma ai jikan annabi ne bari ya je shi ta kai shi ya samu aljannar shi a nan wurin amma aiki da sunna ba zai aiki da sunna dan ya samu ba to wannan faqad aba baya bukatan aljanna ya jama'a muna bukata aljanna kuma mun bukata to Allah ya sada mu da sunnan annabi ya zama sanadi na samun aljanna a ranar tashin alkiyama a yi hakuri da yanayi abin da muka karanta na daidai alawa mulada kurakuran da muka yi Allah shiga farta mana dama muhalli ne na samun kuskure ga 'yan uwa a tare ga iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi sai ya zarto da abin da aka samu na tubatubai da kurakurai da gazawa da jahilci sai ya zama an gyaggyara su da fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyuka Allah madaukakin sarki ya saka ma al'umman da suke kokari wurin ganin an shiryu an kuma tsayu akan hanya madaidaiciya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته